نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na Masjidu Da'wati wal Irshad domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na Bulugul Maram muna fatan abinda zamu karanta na daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna idan ba manta ba a koda yaushe taken karatunmu shine hayatun bila ilmin hayatun damimatun wa ilmun bila taqwan fa umrun mudayya'u rayuwa ba ilimi rayuwa ce mummuna shi kuma ilimi da bai kara ma mutum tsoron Allah ba to bata lokaci ne Allah ya kara mana tsoron sa kafin mu ci gaba akwai wata tambaya mai muhimmanci wadda na so in kai ta a ƙarshe to sai na tuna a ƙarshe muna da magana wadda ta hita muhimmanci shi yasa kenan za mu ba da amsar tambaya ko in ci neman shawara za mu gaye shi tun yanzu wani dan uwa ne ya nemo ya turo da neman shawara wanda dan asalin nan Niger ne a wajen da magaran amma a yanzu yana da zama a Libya mun haɗu da shi ne ta hanyar social media ya ce a lokacin ya kasance yana akan addini na gargajiya ina faɗa muku ne inda ya ce yana akan addini na gargajiya irin ɗin gaggaba da tabarruki da abin da ya kama da haka amma ya ce albarkacin sauraronmu da sauraron malumanmu suka gane sunna yanzu shi alhamdulillah ahalus sunna ne ya ce to shi yanzu ƙalubalen da yake tunkararsa shi ne a ma'aifinsa da yake a gida kullum ya kira shi hada yake mishi na cewa ya ji labarin an ce ya canza addinin kakanni da iyaye ya shiga sabon addini ya ce kuma akwai mutanen da suke bashi wannan labarin waɗanda suka gan shi a can da kuma wanda suke ganin abin da yake dorawa a kan statukin shi ya ce to ma'aifin nasa kullum hada yake da sauransu to yanzu shawarar da yake nema yanzu ya zai mu'amalanci ma'aifinsa da kuma wa'annan mutanen wa'anda suke hada shi da ma'aifinsa shine shawarar da yake nema alhamdulillah muna maka albishir kuma muna maka maraba da shiga a cikin sahunmu kamar yadda muke fata na sunna muna fatan allah ya dawwamar da kai akan wannan tafarkin na sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shawarar da za mu baka ma'aifinka kai masa biyayya ma'aifinka kai ba musulmi ko da a ce mushriki ne dole kai masa biyayya amma sai dai mun sha gayi akan cewa lil walidaini a mutlaqu at-ta'a lat-ta'a al-mutlaqa iyaye suna da biyayya muqayyada biyayya qayyadadda Allah da manzo kawai ake ma biyayya ta ido ruhi za mu faɗa maka irin abun da sa'ad ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya jarabce sa da irin abun da Allah ya jarabce ka da shi ina ce kai taka ma mai sauki je tunda kai hada ne kawai ake maka sa'ad sa'ad tarihin shi ba boyayye bane a gare mu mun ga mun kawo shi a cikin hudu ba su guda ba ya musulunta ma'aifiyar shi tana son shi sosai tayi tayi tayi tayi ya bar musulunci ba abun da bata yi ba to dan ta san da yana yana son ta sosai kuma yana mata biyayya sosai sai ta ce to ita daga yau ba za ta ƙara cin abinci ba har sai ya bar musulunci ya komo addinin iyaye da kakanni ko kuma ta mutu ta yi yajin cin abinci an gane ko kenan ita ce wadda ta fara yajin cin abinci ko wannan shine kenan aka yi aka yi ta ci abinci ta ki cin abinci kuma ta ki shan ruwa yayi ta gama ta yayi ta bata hakuri ta bata hakuri da yayi ya gaji sai ya koma gihi ya ce mata ya ki ma'aifiyata wallahi da a ce rai dubu ke gare ki ya fara huta da ɗai ɗai ɗai a kan in bar wannan addinin to sai ran nan gaba ɗai ya zare ba zan bar wannan addinin ba an gane da kyau ko ya gaya mata haka domin an kawo mi an kawo ƙarshe ko tura ta kai mi tura ta kai bango kina mahaifinka za ka masa biyayya amma duk abin da zai yi na ka bar wannan tafarkin da kake na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka yi masa biyayya a cikin wannan ba wannan shi ne kenan ka yi masa biyayya ka ƙara yi masa biyayya fiye da yadda kake masa a farko don mafi yawanci iyaye abin da yasa suke tsoron sunna shine don ana ba su labari na ƙarya akan cewa wanda yake sunna ko mu hito falo wanda yake izala kin iyayensa yake yi an gane ko amma ana ba da labarin akwai wani dan izala da ya kawo nono a cikin kwarya ya ce ma uwarsa ga nonon da kika shayar da ni kuma kuma malaman su ke bada wannan labarin an gane ko to shine iyaye suke tsoro amma da zaka nuna ma ma'aifinka biyayya ta gaskiya kyautatawa ta gaskiya to wallahi zaka gani ba zai taba me yake da suna ba zai taba damuwa ba ko da ya damu ba zai tasiri ba sosai a mu'amalar ka kai da shi kenan ka ƙara yi masa biyayya wannan zai ƙara tabbatar maka zai ƙara tabbatar masa da cewa lallai abin da kake akai kana akansa idan ya tambaye ka wai haka ne ka bar iyayen kakanni ka ce mishi a'a ni ban bar iyayen kakanni ba musulunci kuka sanne da shi musulunci nake akansa bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akai nake ka gaya mishi haka nan ba dole sai ka ce mishi ba ni akan sunna nake ni dan izala ne a'a an gane da kyau ko iyaye ana musu siyasa sai in tura ta kai bango sannan a hito firi falo bilmunasaba ba shi kadai bane min wannan tambayar akwai wani dan me yake suna Cote d'Ivoire yake da zama asalinsa shi kuma dan tawa ne to shi tambayar ta sama shi abin ta ma kai karshe shi mai sunna tashi mai kacace an gane ko domin shi wandunan na shiga ba ya gunce su rabin kwabri suke to yanzu inda matsalar take zai je ganin gida to shine yake cewa malam yanzu ya za a kwashewa garin namu duk 'yan gargajiya ce mai kata ni kuma gani da sunna mai kata to ya za a kwashewa an gane da kyau ko ya ce in na taima afina ya ga wannan wanda akwai matsala ko kashi ma suna iya su bani na ce musu to ni ce musu to ai ka gani kenan tun anan ka samu makanka mahuta kenan wando nan naka ka naɗe su ka sa a ƙasan akwati an gane ko in ya so sai ka ɗumka sabi wanda suka ɗan safa ƙasa ƙasa kar dai su wuce ijiyar ƙafa an gane da kyau ko in so in ka kare ke ganin gidan ka komo sai ka ci gaba da sa abubuwan ko kuma a can kana dan sa kaɗan kaɗan kana can sa kaɗan kaɗan har ya zamanto musu mi ya zamanto musu jiki an gane da kyau ko mumuni an san su da dubara kenan a ƙarshe wa'annan mutanen da suke haɗa sa da ma'aifinsa shawarar da muke basa shine yayi kunnan uwar shago da su ma'ana ya kyale su yayi kawan ma bai san suna yi ba domin so da yawa wanda yake kokarin cuta maka wanda yake kokarin kuntata maka idan ka nuna masa da abun da yake yana tasiri akan ka sannan zai ji daɗi kuma zai ci gaba da yi amma idan ka nuna masa da ko akai abun da yake bai kawo maka ba to za ka ga da ƙarshe ya bari ka kyale su kai ta mu'amala da su kamar yadda ka saba yi kada ma ka nuna musu da ma wai ka san da su ke haɗa ku wannan shine kenan shine al-Imam Shafi'i yake cewa wasamtu an jahilin au ahmakin sharafu yake cewa yin shiru da kyale jahili da wawa idan suka yi maka wauta yace girma ne yana nuna girman ka yana ɗaukakar kace wannan shine kenan da ƙarshe ina maka wannan waken na waken al'imamu a abu dawud a sajistani a cikin haɗiyarsa yake cewa تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح kairi ko da igiyar Allah kada ka zamanto dan bidi ahwa zakahwa tabi an gane ko to wannan wannan baitin duk wanda yake ahlus sunna yana jin shi zai kara mishi sauki shauki ko dan ka rike sunna insha Allah wannan ita ce tafarki wanda muke da tabbacin in Allah ya so shine tafarki na tsira Allah ya dawo da mu akan wannan tafarkin nabin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine kenan shawarar da zamu basa idan ba kuma ta ba har yanzu muna cikin kitabul hajj wannan kuma shine darasi na ƙarshe wanda a ƙarshe akwai magana mai muhimmanci insha Allah za mu tashi hadisin asim ko hadisin asim bin adi hadisi na 771 male cewa an asim ibn adi radiyallahu anhu daga asim dan adi Allah ya da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lallai manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa arkhasa li ru'atil ibli yayi sauki ga masu kiwon raƙumma fil baitutati an minan game da kwana amina yarmuna yawman nahri za su yi jiwar shaidan a ranar layya thumma yarmuna al-ghada yawmaini sannan sai su yi jiwa a gobe na kwana biyu thumma yarmuna yawman nafri sannan sai su yi jiwa a yawman nafr yawman nafr ita ce rana ta uku ranar da mutane suke huta daga mina su zo a makka an gane ku shine ake cewa yawman nafri ana ce mishi yawman nafr ne dan mutane yanfiruna min mina ila makka suna tashi daga mina su je a makka wannan hadisin har yanzu yana ƙara tabbatar muna da ƙa'ida ta almashakkatu tajlibu taysir tsanani yana janyo mi yana janyo sauki a musulunci duk lokacin da ka shiga tsanani sai a sauka maka to kun ga wannan dabbobi suke kiwo wanda ku suke kiwon dabbobi ba za su iya zuwa a cikin mutane su kwana ba kenan dole suna buƙatar su kwana a cikin dabbobinsu to sai musulunci ya musu sauki akan ba sai sun kwana ba a mina sai su kwana a makka don saboda kula da dabbobinsu rawahu alhamsa marawaita hadisan nan guda suka guda biyar suka rawaito sa wasu hahahu tirmidhi imamu tirmidhi ya inganta sa ibn hibban da imam ibn hibban wa an abi bakra radiyallahu anhu qala daga abu bakra Allah ya dada shi yace khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawman nahri manzo Allah ya muna huduba a ranar layya shine yawman nahri alhadith sai ya ambaci sauran hadisin muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin kina a ranar layya ana yin hudu ba kamar yadda muka saba mali cewa an sarra binti nabhan an karbo daga sarra yar nabhan radiyallahu anha Allah ya dada ita qalat ta ce to kun ji wani sabon suna ko sarra ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mace ce ba namiji ba sarra an gane ko kina a samu wani in ya samu ɗaya ya sa mata sarra dai dan raya wannan sunan khatabana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yawmar ru'usi manzo Allah ya muna huduba ranar ru'us ranar kanu me ake ce ma yawmar ru'us shine rana ta biyu bayan sallah ko rana ta ɗaya bayan sallah an gane ko shine yawmar ru'us ana ce mata yomin ru'us ne domin a ranar ne ake cin kanun layya an gane ko ranar ake cin kanun kanun layya ma'ana ranar nan ne ake cin malku to shi yasa sai ake cin wannan ranar yawmu ar-ru'us ko kamar yadda a Hausa suna da wata rana da ake ce ma daren cika ciki kun san wannan dare a ina ji latiza sun san wannan dare ko daren cika ciki waye san shi aha wani lokaci ne ashura yauwa ashura shine daren cika ciki to kun ga al'ada ce wadda dama ta saba musulunci shi sa bata ci bata ci gaba ba an gane ko kamar yadda alhamdulillah sannu sannu duk al'adodin da suka saba musulunci suna ta bacewa ko sai kuma sabin al'adodi da kuma aka gado daga turawa su kuma ana so a dabbaka su an kori na da kuma ana so a kawo su wanda suka hisu sharri ma Allah ya kare mu kenan shine yawmur ru'us manzo Allah ya musu hudu ba a wannan ranar rana ta farko bayan sallah faƙala sai ce alaisa hada ausata ayyami tashriq ausat anan ma'ana afdal an gane ko jayyid kenan alaisa hada ausata ayyami tashriq shin wannan ba shi bane mafificin kwanakin at-tashriq wanne ne kwanakin kwanakin at-tashriq sune kwana uku na bayan sallah babba an gane ko kenan ausat anan ba yana nufin tsakiya ba'a domin kalima ta ausat tana zakuwa da ma'anoni daga cikin ma'anoni tana zakuwa da afdal qala ausatuhum ay qala afdaluhum an gane ko kenan mazalla dai musu hudu ba sai ce shin wannan ba shi bane mafifici daga cikin ranakun ranakun tashriq alhadis sai ya ambaci wannan hadisin rawahu abu dawud abu dawud da rawaito sa bi isnadin hasan da sanadi mai kyau manhor wannan hadisin malam ya kawo shi ne don yin namun da cewa a kwanakin mina wannan kwanakin da ake ana son yin huduba idan aka ce huduba kuma ba dole sai wadda ta allaka da sallah ba yanzu ka tara mutane kana musu wa'azi kamar huduba ne kake musu an gane ko to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tara su asali wannan hudubar ita ce khutbatu khutbatul wada an gane ko ita ce ake ce ma khutbatul wada huduba ta hajjin ban kwana wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai yin ta kamin ya je a makka sai da ya shela ya ce dukkanin musulmi wanda suka samu dama su haɗu da shi a makka aka yi gangami ko musulmai da yawa suka haɗu a wannan lokacin sai da aka samu kusan musulmi dubu da ɗari arba'in da 'yan kai a lokacin ha lokacin da ma musulman ba su da yawa kenan musulmai mafi yawancin musulmai sun je a wajen wannan hajjin na bankwana domin manzo Allah ya ce mutane su je zai isar musu da wani sako mai mahimmanci lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana wannan hudubar dukkanin yawan wannan mutanen an gane da kyau ko tare da cewa babu ufarle babu mukabbir saut amma duk maganar da manzo Allah yake faɗi suna ji kuma wannan ranar ce kawai Allah ya ba manzo Allah wannan wannan mu'jizar domin a lokacin idan suna a Madina hudu babi manzo Allah yake in yayi ma maza dan ya san mata ba su ji sautin bai kai sai ya je a wajen mata su ma ya musu tasu to amma a wannan tahajjin ban kwana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba gaba ɗan mutane suka ji hatta ma wanda suke a Makka ba su samu zuwa wajen hajjin ba suka ce daga can suna jin abun da manzo Allah yake faɗi dan saboda mi dan saboda muhimmancin sakon da manzo Allah zai isarwa idan ba manta ba shekaru biyu da suka wuce na ɗauko wannan hudubar na karanta muku ita ko muka gaye ta sannan muka gayi abinda hudubar ta takumsa na sako wannan shine kenan wanda yake da suna yake da suna hudubar har yanzu ta a yanzu akwai ta tana iya in ban manta ba in tura ta a cikin group don saboda mutane su su amfana don tana da mahimmanci sosai insha Allah yana daga cikin abun mamaki da wannan hudubar lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare wannan hudubar yana kare wannan hudubar sai aka sabko da wannan ayar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina a yau na cika muku addini addini na na cika muku ni'imata an gane da kyau ko kuma na rede muku musulunci zamanto shine me ya zamanto addini wannan ba ita bace aya ta karshe da ta sabka alqur'ani a magana mafi inganci akwai malaman da suke gane ita ce ta karshe amma magana mafi inganci aya ta ƙarshe alkur'ani ta ce wattaku yawman turja'una fihi ila Allah a yau ma wajen hudu ba mun kawo ta in kana so kashe wasiya ta ƙarshe da Allah ya maka karanta wannan ayar ku ji tsoron ranar da a cikin ta za ku koma a wajen Allah madaukakin sarki to wannan ayar ita ce mai ta ƙarshe an gane da kyau ko al-yawma akmaltu lakum dinakum tana daga cikin ayoyi na ƙarshe manzon Allah yana kare wannan hudubar ana sabkar da wannan ayar umar na jin wannan ayar sai ya hoshe da kuka kowa na tsaitsaye babu wanda ya kuka umar shi kadai hoshe da kuka sai sahabbai suka maki a shi kuma wanga lattizo ko me yasa shi kuka Allah na muna albishirin ya cika muna ni'ima ya yadda muna addinin musulunci kuma kuma kana kuka abin kai murna an gane ko haka tambaye sai me yasa ka kuka kaji masu hangen nesa an gane da kyau ko sai yake cewa a innahu laysa ba'da al-kamali illa an-nuqsan yace ba ku san da cewa ba bayan cika ba abin da yake biyowa ba in ba tawaya ba karin magana ne sai manya ke gano sako ana koyin wannan manzo Allah na komawa gida shekara bata kewo ba da yan watanni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu yace kamalar ita ce mi manzo Allah ya ida mi sakonsa ya kammala to yanzu mi zai yi saura shikenan ya koma wajen mi wajen Allah shine mi shine tawayar da aka samu wannan shine kenan kenan manzo Allah ya musu huduba a wannan lokaci da ake cewa khutbatu hajjatul wada ko kuma khutbatul wada wa an Aisha radhiyallahu anha daga Aisha Allah ya dada ita annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala laha manzo Allah ya ce mata tawafuki bil baiti dawafinki a wajen Ka'aba wa baina safa wal marwa da kuma kai kawo tsakanin safa da marwa yakfiki li hajjiki ya ishe ki ga hajjinki wa umratiki da kuma umararki rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin wannan hadisin asalinsa shine lokacin da aisha aka zo wajen aikin haji ta ɗauko niyyar tamattu'i sai haila ta zo mata sai ta washe da kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ai babu matsala yanzu ki yi niyyar kiran duk ibadar da zaki wajen aikin haji na abun da ake yi da umara ciki ki yi niyyar hajji da umara ne kike a lokaci guda an gane ko domin za ta yi komi banda dawafi lokacin da aka zo ta miki tawaful ifada hailar ta ta miki suna ta tai sai ta samu ta wannan dawafin sai kasance ta Aisha ta yi hajji da umara da niyya guda nawa da niyya guda an gane ko wannan sai ƙara tabbatar mun da ka'ida da malamai suke cewa إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد فتدخل الصغرى في الكبرى idan ibadu guda biyu suka haɗu wanda jinsin su guda ne kuma lokaci guda to sai a sanya karama a cikin me sai a sanya karama a cikin babba a yi musu niyya guda kuma an samu ladar guda biyu umara tana da dawafi umara tana da kai kawo tsakanin safa da marwa umara tana da ihrami hajji ma yana da su kenan sai a yi musu niyya guda sai a yi su gaba ɗai an gane da kyau ko bil misali ya tadhil maqal a wannan lokacin kwanaki goma da suka kama na zulhijja ya tabbata a sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin azumin su gaba ɗaya kwana taran nan wata ran manzo Allah yake yin azumin su gaba ɗaya sai ranar arfa da farkon wata har zuwa ranar arfa sai ga wani sahikin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ba da azumi ba to kun ga wanda ya saba yana azumin landi jeudi lokacin da ka zo kana wannan azumin ranar landi ta yi za ka yi niyya guda biyu azumin landi da kuma azumin mi da kuma azumin zulhijja ko kuma arafa ta kama a ran jeudi an gane ko amma wannan wanda ke daga rabasar sai wanda ya saba yin landi jeudi an gane ko domin kai dama baka saba ba kenan yanzu gara basawa ga ta wuce ka sai wanda ya saba wannan shine kenan shi yasa kun gani ai nafila ba a ramkonta sai wanda ya saba ko raka'atayil fajr misali wanda bai saba ba yana ramkonta ba ya ramkonta wannan shine muhimmancin mutum ya saba da wata ibada ta nafila wadda koda bai yi ba ana ba shi lada koda bai yi ba ana ba shi damar ya ramka a nan gaba kina wannan shine wanda ya saba kina yana iya yi niyya niyya guda biyu wa an ibni abbas radiyallahu anhuma an karbo daga ibnu abbas Allah ya da su shi da ma'aifinsa أن النبي صلى الله عليه وسلم للي من الله لم يرمل في السبع بي غوغاوا با أتكين روافي قدا بكوي الذي أفاض فيه وندي رواف الإفاضة أتكي رواه الخمسة مرويتا حديثا نن قدا بير سكا رويتو إلا الترمذي سيد الترمذي وصححه الحاكم إمام الحاكم يا إنغان تاسا أبن دوانا حديثي كنونا منا aikin hajji dawafi nawa ke gare sa uku ko akwai tawaful qudum a dawafi na barka da zuwa kenan dawafi na gaida ka'aba sannan tawaful ifada sannan tawaful wada to dawafin da ake yi ma gaugawa lokacin da ake yi shine tawaful qudum dawafi na harko amma dawafi na biyu da dawafi na uku duk ba a yin me ba a yin wannan gaugawar mai sauko kun gane da kyau ba kenan wannan gaugawan da ake wajen dawafi na kewaya guda uku ba a yin sa a sauran dawafi dawafi na horko shine ake ma wannan gaugawan idan kuma ba manta ba hikimar shine lokacin kafuran maka sun zo suna kallo shi yasa sai aka ce ai sauri dan a nuna musu mi akwai karhi in ta kama ai kulli da kulli ba za ku ci galaba akan mu ba ko wannan shine kenan jayyid mala yace wa an anas radiyallahu anhu daga anas Allah ya yarda da shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa sallar zuhra ya sallaci az-zuhr wal asra da la'asar wal maghriba da maghrib wal isha'a da isha'i thumma raqada raqdatan sannan sai ya kwanta kadan shine a mishi shi mai raqada ar-ruqud shine kwantawa tahsabuhum ayqazan wa hum ruqud shine kenan ar-raqad shine kwana wanda yake baya da tsawo sosai kinan sannan sai ya dan kwanta kaɗan bil muhassab a wani wuri da ake ce ma muhassab sun maraki ba ilal bait sannan ya hau taguwar sai shi a wajen ka'aba fatafa bihi sai ya yi ɗawafi a wajenta abinda wannan hadisi rawahul bukhari bukhari rawaito wannan hadisin abinda wannan hadisi ke nuna sunna ne mutum ya dan kwana a wajen wannan wurin da ake cewa muhassab kamin ya je ko kamin ya huta daga makka ko kuma kamin ya yi dawaful wada dawafi na ban kwana وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك daga Aisha Allah ya ita ta kasance ita ba ta yin haka ai annuzula bil abtah ma'ana sabka abtah abtah duk cikin sunayen muhassab ne muhassab yana daga cikin sunayen ta abtah to ita Aisha ba ta yin irin wannan abin da manzon Allah yake yi wa taqulu tana cewa innama nazalahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya sabka a wannan wurin ne li'annahu kana manzilan don ya kasance masabki ne asmaha li khurujihi wanda yi masa saukin huta rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin amma malamai suna ganin wannan ra'ayi ne na Aisha abin da ya tabbata shine ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayansa suna hukumta mi at-tashri' ma'ana idan manzon Allah yayi abu ana nuna addini ne kai ana nuna me yake da suna mustahabi ne kai ana nuna sunna ne kai shine malaman usul suke cewa af'alun nabi sallallahu alaihi wa sallam tufidu nadaba illa idza iqtaranat bi amrin qawli fatufidu ma afada alqawl ayyukan manzon Allah suna nuna ana so kai in manzon Allah yayi abu ana so kai sai idan ya kasance bayan yayi abun yayi magana to maganar sai ta hukunta aikin misali yayi abu sai ya ce ku yi wannan yanda nayi misali yayi sallah da ya sallar sai ce sallu kama ra'aytumuni usalli da a ce lokacin da ya sallah gaban sahabbai bai faɗi wannan maganar ba to da kai sallah da ta saba mata manzo Allah ba a cewa kai ne dan mi na saboda manzo Allah bai ce ba dole sai irin tashi zakai shi yasa kuka ga salati salatul ibrahimiyya mafi yawancin malamai na sunna mi suka taya akan cewa a cikin sallah zakai wani salati banda banda shi dole shi zakai domin manzo Allah ya gaya musu yace ga salatin da zaku yi an gane da kyau ko a cikin sallah amma sauran salatin huwa wanda ba na sallah ba maza Allah bai kayyade musu bai ce dole sai wanga za ku yi duk yanda kai in dai lafazi ne dake nuna salati ga manzo Allah to yayi Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin an gane da kyau ko sallallahu alaihi wa sallam salati ne an gane ko shine amma kun ga hadisi aka samu wannan a dabi'a ce malamai sun saba ana ce manzo Allah haka nan alaihi salatu wassalam alaihi salatu wa azka taslim kun ga wannan duka menene salati ne idan mutum yayi in dai ba a cikin sallah yayi ba da niyyar salati ga manzon Allah ba ga wani ba to salati ne yayi an gane ko dan manzon Allah bai ce ba dole wannan salatin shi za ku yi a ko ina na sallah shine aka kayyade mana salatul ibrahimiyya wannan shine kenan a takaice wannan maganar ta Aisha malamai sun maida ta suna ganin ra'ayi ne na Aisha wannan shine kenan kenan sunna ne mutum ya kwana a wannan wurin in ya samu dama wa an ibni abbas radiyallahu anhu ma kala daga ibnu abbas Allah ya da su shi da ma'aifinsa ya ce umiran nasu an umurci mutane an yakuna akhiru ahdihim bil baiti ya kasance karshen abun da za su yi a wajen aikin haji shine dawafi shine ma'ana akhiru akhiru ahdihim bil bait ya kasance karshen abun da za su yi shine dawafi illa annahu khuffifa anil ha'idi sai dai an yi sauki ga mai haila muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wannan hadisin ibnu abbas ne ce umiran nasu an umurci mutane ku rike wannan sigar da kyau malaman hadisi suke cewa qaulun nabi sallallahu alaihi wa qaulus sahabiyyu umira am umirna am umiran nasu yufidu lahu hukmun rafi kinan qawlu sahabiyyu umira am umirna am umira nasu lahu hukmun rafi idan sahabi yace an umurce mu ko an umurci mutane an gane da kyau ko ko kuma an yi umurni to yana nuhin waye ce ai waye umurni da wannan abun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar lahu hukmun rafi kinan kawan manzon Allah ne yayi umurni domin a lokacin sahabbai wake umurni a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan sahabi ne kawai amma da tabi'i zai ce umira an gane ko to wannan shi ba za a bashi hukuncin rafa'i ba domin shi a lokacin sa akwai sahabbai tana iya wani sahabi ne umurni da wannan an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan umurni ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karshen abin da mutum zai na aikin haji shine tawafi shi ake cewa tawaful wada ma'ana dawafin bankwana sai a ƙarshe ce an yi sauƙi ga mai haila mace da take da haila babu lihibat idan bata yi sa ba asali shi tawaful wada baya daga cikin arkanul hajji sai dai yana daga cikin wajibatul hajji abinda idan mutum ya bar sa to akwai yanka a kansa akwai fidiya a kansa an gane da kyau ko rishin yinsa baya bata aikin haji sai dai yana yana hukumta fidiya shine ma'anan kafarar da mutun zai a dawaful wada bari in ga kun gane darasin mala abdul malik takwara dawaful wada ana sauri sauri wajen yin sa ba a sauri sauri haka ne ya ga daidai haka ne ba a sauri sauri kamar yadda muka gani a can wani dawafi ne ake ma sauri sauri na kudum na farko shi kadai amma sauran duka ba a sauri sauri jayyid muttafaqun alaihi malai ce wa an ibn zubair radiyallahu anhuma qala daga ibn zubair Allah ya dada su ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce salatun fi masjidi hadha sallah a wannan masallacin nawa afdalu min alfi salatin ya hi sallah dubu fi ma siwahu a wani masallaci wanda ba shi ba illal masjid haram sai dai masallacin harami an gane da kyau ko sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi sallah dubu da mutum zai yi a wani masallaci wanda ba nashi ba in ba masallacin harami ba wa salatun fil masjid haram sallah kuma a masallacin harami afdalu min salatin fi masjidi ta hi sallah a masallaci na bi mi'ati salatin da sallah ɗari fifikon da ke da kwai a sallah masallaci na da sallan harami sallah nawa guda ɗari rawahu ahmad ahmad ya rawaito wannan hadisin wa sahaha ibn hibban ibn hibban ya inganta sa wannan hadisi na nuna mataki guda uku na sallah mataki na kololuwa shine sallah a masallacin wa harami masallacin Allah madaukakin sarki domin akwai fifiko na sallah dubu nawa dubu ɗai da ɗari nawa da ɗari ɗai ko dubu ɗai da ɗari mataki na biyu shine sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fifiko na nawa dubu guda in ban da wancan na sama an gane da kyau ko to mataki na uku shine sallah a wani masallaci wanda ba nami ba wanda ba ɗaya daga cikin wa'annan ba an gane ko wannan shine mataki na nawa shine mataki mafi karanci shine mataki na ƙarshe kina wannan shine kenan wannan hadisin zai ƙara kwadaitar da mu akan ya kamata a ce ba mu mutu ba face mun ziyarci ɗakin Allah maɗaukakin sarki ba mu mutu ba face mun ziyarci masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada Allah ya sa mu mutu ba mu ziyarci ɗakinsa ba an gane da kyau ko Allah ka bamu da Allah ka samu daga cikin 'yan baɗi ko tunda ai bana ina ji ta wuce ko ba ta wuce ba ba ta wuce ba ku dukan ku za ku je aikin haji insha Allah a bana a ƙarshe zan gaya muku yadda za ku yi an gane ko to kenan a shirya da kyau a ƙarshe zan gaya muku insha Allah ku duka za ku yi hajjin bana amma ba za a ci muku alhazai ba jayyid kenan Ahmad ya rawaito wannan hadisin nan muka kawo ƙarshen wannan hadisin amma kun san da duk da wannan falalar malamai suke cewa mace duk da wannan falalar ta tsaya a gidanta ta yi sallah shi ya da ta je an gane da kyau ko ana nufin matan da suke a can saudiya matan da suke a makka matan da suke madina duk da wannan falalar mafi yawancin malaman sunna sun ta akan cewa ta tsaya a gidanta ta yi sallah ita ta himi ita ta hita zo a masallacin manzon Allah ko masallacin harami ta yi sallah duk da wannan falalar sai ke nuna mana mahimmancin mace ta zamna a ina a ɗakinta idan kasance har sallah an ce ta zamna a gidanta to kenan famin babu aula abin da bai kai sallah ba wannan shine kenan malai ce babul fawati wal ihsar babi mai bayani akan alfawat alfawat shine ma'ana aikin haji ya kubuce ma mutum ko aikin haji tunda shine ke da lokaci kayyadadde aikin haji ya kubuce ma mutum wal ihsar shine kun zo za ku je aikin haji sai a tare ku a hana ku tahiya to wannan su ne kenan abinda wannan babin zai bayani za mu ibada misalin fawat shine jirginku ya tashi daga nan kamin ya isa a makka sai ya samu hatsari an gane da kyau ko an gyara an gyara kuna isa a makka daidai lokacin da an kare hawan mi an kare hawan arfa shikenan an gane ko shikenan aiki haji shikenan ya kubuce muku domin alhajju arafa da baka samu arafa ba shikenan ka aza hannu saman kai kai ta kuka an gane ko wannan shine kenan babu aikin haji to shine ma'anar alfawat shi kuma al-ihsar yana da huskoki daban-daban yana daga cikin al-ihsar shine kana akan hanya in bisa abun hawa ne kake tahiya sai ka samu hatsari ka ji ciwo ko kuma abun hawan naka mai yake da suna ya lalace an gane ko duk wanga al-ihsar ne ko kuma ko kuma ɗan daba su tare ku ko kuma makiya su hana ku shiga a garin kamar yadda zamu gani a hadisi ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kina alfawat lokacin ya kubuce muku shi ba wai buku isa makkan bane a'a kun isa amma lokacin yami ya kubuce muku shi kuma wannan a'a kuma kasa menene kuma kasa isa an gane ko shine bambancin su kenan malai ce wa an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo daga ibnu abbas Allah ya dada su shi da ma'aifinsa qala yace qad uhsira rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika an tare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'ana makiya sun tare sa fa halaka sai yayi aski wa jama'a nisa'ahu yayi jima'i da matayansa ma'ana ya sadu da su wa nahara hadiyahu kuma ya soke hadayarsa hatta tamara aman qabilan har sai da shekara mai zuwa ta zo yayi umara rawahu bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisin wannan hadisar ta faru ne hijira tana da shekara shidda an gane da kyau ko wannan shi ake ce ma mai da suna umratul hudaybiyya wanda a lokacin ne aka yi sulhu na hudaybiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho tare da sahabbansa za su je wajen umara tun bayan da aka kore su daga madina eh, daga makka suka je madina to yanzu sun yi ƙarhi suna ganin ya dace a ce sun je a makka su gaibatar da umara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je da shi da sahabbai masu ɗimbin yawa musu ma ɗauki makaman yaƙi ba don saboda tunaninsu akwai zaman lahiya sun kawo a wannan wurin sai suka ji labarin cewa ai mushrikai sun tare hanya sun ce ba za su yadda ba muhammad ya shigo da mutanensa sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tura Usman radiyallahu anhu akan ya je a yi sulhu domin Usman suna girmama shi sosai da ya je Usman ya jima sai labari ya isko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa ai mushrikai sun kashe Usman a wannan lokacin manzo Allah sallallahu yayi hushi yace ku zo ku yi muni mubaya'a akan za mu shiga mu yi yaƙi duk da ba mu zo da shirin yaƙi ba mu shiga a garin makka mu yi yaƙi ku yi muni mubaya'a akan haka sahabbai suka tara hannu suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a wannan ita ake cewa bai'atul ridwan laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajara wannan shine kenan ana cewa bai'atu shajara ko bai'atu ridwan wannan bai'akin hatsari ke gare su kun san hatsarin ta shine ba su zo da kayan yaƙi ba kun ba su da yawa sosai na hita hankali bayan wannan kuma za su je gari guda ne su yaƙe sa akwai hatsari ko ba hatsari akwai hatsari amma duk da wannan sahabbai ba su jimi ba ba su karaya ba ba su ji tsoro ba suka dora hannunsu suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a shi yasa yana ɗaya daga cikin abin da wasu sahabbai suke alfahari da wannan akwai misalin mai yake da suna a gashi haba wanda aka yi ma wa ala salasatin ladina kullifu guda daga cikinsu ku ba ni sunan shi ka'ab jazakumullahu khairan ka'ab shine yana alfahari da wannan bai'atul ridwan yake cewa shi ganin shi ma bai'atul ridwan kenan tahi yakin badar domin yakin badar an je da kayan yaki ai yace to wannan ba je da kayan yaki ba amma suka tai da niyya suka suka suka suka yi niyyar su yi mi su yi yaki kuma Allah ya sabko aya yace ya yarda da su to haka aka yi a wannan lokacin sai ga Usman ashe busu ba a hallaka sa ba manzo Allah sallallahu alaihi ya fasa yaki aka yi sulhu da karshe dai sulhun da aka yi aka ce masu manzo Allah su koma sai wata shekara su zo su yi to wannan lokacin da aka hana su tahiya shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ayyukan daga cikin ayyukan da yayi yayi yayi mi ya aske kansa ya soke mi ya soke hadayarsa an gane ko ya walwale ihraminsa abinda wannan yake nuna mana shine idan aka hana ku wucewa za ku yi abinda kuke iyawa domin idan ka je a wajen umara za ka yi dawafi ko nan an tare ku akwai ka'aba da za ka yi dawafi babu ta za ka yi kai kawo tsakanin safa da marwa akwai safa da marwa babu ta akwai yanka da za a yi toga dabba ka tare da kai akwai aski da za a yi toga kanka tare da kai ai ba cire maka shi ba ko to sai ka yi abin da za ka iyawa an gane da ko fattakullaha mastata'tum wannan shine kenan wannan shine kenan kenan sai sai suka yi abin da suke iyawa sauran kuma wa kafallahu almu'minin alqital Allah zai cika musu ladar su alma'zur ma'jur wanda yake da uzuri za a bashi ladar uzurinsa idan dai yayi niyyar aikin sai hadisi mabi mana karshe wa Aisha radiyallahu anha qalat daga Aisha Allah da ta ce دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير وظل الله يشجع وجن ضباعة ار زبير بن عبد المطلب ين عبد المطلب دان عبد المطلب رضي الله عنهما الله يدرسو فقالت سيتتي يا رسول الله يا ما أيكن الله إني أريد الحج ني إنا سو إني أيكن حجي وأنا شاكية أما سيدي ني باني دلاهية شيني ما أنا شاكية إنا دا مسألة faƙalin nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce mata hujji ki je ki aikin hajjin ki tunda dai kina da niyya washtariti sai ki sanya sharadi anna mahalli walwale aikin hajji na haithu habastani inda ka tsayar da ni ma'ana inda ka tsayar da ni ya kai Allah madaukakin sarki muttafaqun alaihi bukhari da wannan hadisin wannan hadisi yana karantar da mu idan mutum yana tantama ta baya da tabbacin isa a wajen aikin hajji to ya halatta tun wajen dukan ihrami ya ce allahumma mahilli haithu habastani ya allah labbaika umratan ko labbaika hajjan wa haithu habastani wa mahilli haithu habastani ma'ana ya allah na yi niyin umara ko na yi niyin aikin hajji amma zan tsaya a inda matsalata ta tsaida ne an gane da kyau ko ko kuma zan tsaya a inda ka tsaida ne domin kaddara ce daga wa daga Allah madaukakin sarki ba ta da lahiya ta hau ta tahi a wajen aikin haji akan hanya ciwon ya taso shikenan sai ta tsaya daga inda wannan ciwon ya tashi shikenan ta kare aikin hajjinta za a ba ta ladar wannan an gane ko sai idan ya kasance hajji ne wanda yake na farilla ba ta taɓa yi ba to wannan sai ta je ta yi aikin hajji za ta sarki farilla amma ladar ce za a bata sai hadisi na ƙarshe mala ce wa an ikrama daga ikrima anil hajjaj bin amrun al-ansari daga hajjaj dan amru al-ansari radiyallahu anhu Allah ya da shi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man kusira duk wanda aka kare ya zamanto mabni lil majhul don so da yawa karewa ai ba kai ke kare kanka ba ko ko akwai wanda ke kare kanshi a shine ba na sai a ce man kusira wannan shine kenan so da yawa mafi yawanci irin wannan abubuwan ana kasu da mabni da majhul don mutum yana samo shi ne ba tare da ba tare da son ran shi ba kenan man kusira duk wanda ya kare aw arija ko kuma ya gusde shine arija faqad halla to ya walwale ihraminsa ma'ana shi kenan aikin hajjinsa an ɗauke masa shi ya samu ladar aikin hajji in umara ce ya samu ya samu umara ya samu ladar shine wa alaihi alhajju min qabil sai dai a kansa akwai hajji wata shekara mai zuwa ana wata shekara mai zuwa zai zo ya sake wannan aikin hajji amma an bashi ladar aikin hajji قال إكرمة إكرمة يتي فسألت ابن عباس سيتم ابن عباس وأبا هريرة دا أبو هريرة عن ذلك جمد هكا فقال سيسكتي صدقة يا يغسكيا رواه الخمسة مرويتا حديثا نغدا بير سكا رويتوسا وحسنه الترمذي امام الترمذي يا inganta wannan ya kyautata wannan hadisin abinda wannan hadisi ke karantar da mu shine idan mutum ya ji ciwo akan hanya ya kasa isa a wajen aikin haji ko umara to shikenan Allah madaukakin sarki ya ɗauke masa wannan za a bashi ladar kamar yayi amma abin da malamai suka yi ittifaki shine in dai har aikin hajjin da mutum ya tahi na farilla ne to bai ɗauke a kansa ba dole sai ya koma ya wannan aikin hajjin amma in kuma na sunna ne malamai sun samu saɓani wasu suna ganin shi ma sai mutum ya wasu suna ganin a ba dole sai ya yi ba magana mafi inganci shine in dai ba na farilla ba ne to kuma ba dole ba ne sai ka koma ka yi shi ba san ko ana gane da kyau ba ka yi niyyar zuwa aikin hajji kana akan hanya sai kuka yi accident aka maido ku a gida an gane da kyau ko za a baka ladar dalilin niyyarka za a baka ladar ta ladar aikin hajji amma in hajji na farilla ne baka taba zuwa ba na harko ne zaka je to wannan bai doki maka hajjin farilla da a ce wata shekara zaka samu dama to dole sai ka je wancan ladar ce aka baka ba mi ba ba asalin mi ba aikin hajjin amma in dama hajjin na biyu ne zaka je ka kare aka mai doka a gida za a baka ladar kun ba dole bane sai ka koma kai wannan aikin hajji domin asalin ba mi bane ba dole bane a kanka an gane da kyau ko nan muka zo yan uwa karshe na aikin hajji kuna jiran ku ji na kwashe ku na kai ku hajji ko jayyid da karshe idan muku manta ba tun farkon wannan babin na muku alkawari na ce insha Allahu da karshe za mu gai wasu abubuwa wanda baka je aikin hajji ba amma kuma za a baka ladar me ladar aikin hajji dalilin yin su da kai asalin kuma wannan magana da nake faɗa muku ita ce hudubar mu a wannan satin na hudubar da muke ta duk sati muna rubutawa akan ta ne muka yi amma ni wadda na yi ba ita ba na yi don saboda shekarar da ta wuce na yi irin ta shi yasa to bana sai na canza ban yi ta ba amma wanda yake bin fashikina na facebook wadda na rubuta ita ce wannan kin yana da kyau musan da cewa duk wata ibada wadda allah maɗaukakin sarki ya ɗora ma 'yan adam duk wahalar da ke tare da ita idan ya kasance mutum ya kasa yinta dalilin wani uzuri to sai allah ya hudo masa da wata hanya wadda zai yi a bashi ladarta tabbas aikin hajji yana buƙatar azzaduwar rahila yana buƙatar guzuri yana buƙatar abun hawa ba kowa ke da wannan ba to dalilin tausayin da allah maɗaukakin sarki yake muna sai ya sunanta muna wasu ayyuka wanda za mu yi idan muka yi su za mu samu ladar aikin hajji da umara tare da cewa muna a ƙasashen muna a garuruwanmu wa'inne ne wannan ayyukan abu na farko yin uwa shine niyyatul hajji wal umra niyyatan sadiqatan min alqalb kowanne daga cikinmu ya yi niyyar aikin hajji da umara ya yi niyyar a zuciyarsa bana ina so in je aikin hajji amma sai dai miye ban samu ba dama ce ban samu ba tare da wannan niyyar kuma ka haɗa ta da tunanin aikin hajjin a yanzu mutane suna can suna labbaika ka tuna kai kamar a ce ni ma gane nan ina labbaika suna ɗawafi kai kamar a ce ga nan ina ɗawafi suna hawan arafa kai kuma kana ɗauke da azumi suna yanka hadaya kai kuma kana yanka mi kana yanka layya an gane da kyau ku suna aikin haji kai kuma tunaninka yana tare da su wannan yana nuna kana da mi kana da niyya mai kyau to dalilin wannan niyyar da ke gare ka allah maɗaukakin sarki zai baka ladar kamar ka yi aikin haji da umara ya zo a hadisi wata rana an dawo daga gazwatu tabuk yakin tabuka wanda yaƙi ne wanda shabai sabai sun sha wahala sosai an tinkaro madina bayan an dawo manzo Allah na tsinkayar duwatsun madina sai ya ce ma sahabbai inna bil madinati larijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa sharakukum fil ajr a madina yanzu haka akwai wasu mutane babu wani kware da tudu da ku zazzabo da za ku shiga face suna tare da ku a wajen lada duk ladar da kuka samu su ma sun same ta sahabbai suka yi mamaki wa hum bil madinati ya rasulullah suna a madina ya ma'aikin Allah manzo Allah ya ce na'am wa hum bil madinati habasahumul uzru eh duk da suna a madina abinda ya hana musu zuwa shine uzuri daga cikin uzurin ko rishin mi rishin hali na tahiya dalilin wannan malaman usul suka hiddo ka'ida suke cewa al-ma'zur ma'jur duk wanda ya niyya yin wani abu uzuri ya hana masa yin sa dalilin wannan Allah zai ba sa ladar kamar yayi wannan abu amma da niyya ta gaskiya ba da niyya ta munahuci ba daga cikin misalin niyya ta gaskiya kai kokari kai wata dubara kai tunanin ta ya za a yi shekara mai zuwa in je aikin haji ko kuma nan da shekara kaza in je aikin haji an taɓa mu labarin wata lattijuwa wadda aikin ta shine tuyan masa ta ce in allah ya so da kuɗin masa sai ta je aikin hajji alƙawalin da ta ɗaukan makanta kullum in ta dawo daga tuyan masa za ta sha ashirin a cikin asusu ashirin ashirin kinnan su ta tara aka hoshe asusu kuma suka biya mata aikin hajji masa ta kai ta aikin hajji to na san tabbas akwai daga cikinmu wanda da zai alkawalin kullum zai sa ɗari a asusu wallahi zai iya haka kai wanda yake sa ɗari ɗari a asusu ka san shekara uku shekara hudu suna iya su kai sa aikin hajji mai yiwuwa dalilin niyyar da kake da kuɗin ba su taru ba Allah ya kawo ne zuba maka kashe wannan shine kenan Allah niyyar ka so da yawa yake kallo sai ya taimaka maka akan wani abu da kake yi wannan shine kenan mu yi koyi da wani ɗaya daga cikin magabata za a ji a aikin hajji sai ya rako masu zuwa aikin hajji suna akan hanya yana ban kwana da su sai ya hoshe da kuka malami ne sai yana waƙe yana cewa jismi ma'i ghaira annar ruha indakum فالجسم في غرب فالروح في غربة فالجسم فالروح في غربة والجسم في وطني ينا واقيكي تيوا جيكينا yana tare da ni a nan garinmu amma tunanina yana can tare da kuku masu aikin hajji to mu kasance a haka an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan na farko nace muku niyya kowaye wannan niyyar niyya mai kyau idan kuna bibiya ta a bara abinda zai na muku nayi niyya mai kyau na ce muku a baɗi da mu za a yi Allah ya so to gani kuma a bisa kan kujera Allah bai so ba ko to amma dalilin ne da na ɗoka insha Allah zan samu insha Allah to abu na biyu shine ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salla al-fajr fi jama'a thumma qa'ada yadhkuru Allah hatta tatlu'a ash-shams thumma salla rak'atayn kutibat lahu hajjatun wa umratin tammatan tammah kutiba lahu ajru hajjatin wa umra tammatan tamma duk wanda ya sallar asuba a cikin jam'i ya zamna bayan an kare sallah a wurinsa yana ta ambaton Allah madaukakin sarki yana zikiri ya zamna har sai da rana ta hoto ta dan dago ta yi hantsi ya tashi ya sallah raka'a guda biyu za a rubuta masa ladar aikin haji da umara dan ya ɗebe maka tantama sai abin da ake ce ma at-ta'kidul lafzi sai ce tamatan tamatan cikakka cikakka wannan shine gani ko ko ba haka na ce muku kuna a nan ne za a ba ku ladar aikin hajji da umara kowanne daga cikin mai kokari wannan kaga ashe za ka iya kai hajji goma ko a cikin wannan kwanakin guda goma in kullun za ka yi wannan shine yan uwa abubuwa guda biyu wanda su ne mafi mahimmanci akwai su daga cikin su amma wannan su ne mafi mahimmanci daga ci kuma shine mu kula da sallar jam'i musamman a wannan lokutan a wannan kwanakin guda goma gabaɗan rayuwar musulmi ana so kula da sallar jam'i amma musamman wannan kwanakin guda goma da muke a ciki sallar jam'i tana da muhimmanci sosai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man gada ila al-masjid aw raha a'adda Allahu lahu nuzulan fil jannati kullama gada aw raha duk wanda yayi sammako ko marece zuwa masallaci to Allah maɗaukakin sarki zai shirya masa wata liyafa a aljanna duk lokacin da ya yi wannan sabkon lokacin da ya komo wanda ya aikin hajji mi Allah ya ce alhajjul manzo Allah ya ce alhajjul mabrur laysa lahu jaza'un illa aljanna hajji karbabbe baya da sakamako in ba aljanna ba to kai ma haka baka je aikin hajji ba dalilin kula da sallar nafila sallar farilla a lokaci aka ce za a baka mi za a shirya maka liyafa mana za a shirya maka masabki a aljanna yan uwa masu girma kamar inda na sha faɗa muna kada mu rudu da ibadun da muke yi musan da cewa ibada ba za taɓa yin yawa ba don saboda ba san daga cikin ibadun da muke ba wanne Allah ya karɓa wanne bai karɓa ba lalabe ne muke a cikin duhu shi yasa shi mutumin kirki a koda yaushe kokarin da yake idan ya ji wata hanya ta alkhairi yana kokarin yayi dan saboda yayi makansa guzuri na alkhairi alkayis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut mafi hankalin mutane shine wanda yake kula da ayyukan da yake yi sannan kuma yana kokarin yin aikin da zai tseratar da shi bayan mutuwarsa Allah ya tseratar da mu bayan mun mutu ya arzita mu da zuwa aikin hajji a shekara mai zuwa ya ba mu kwarin gwiwa na yin wannan ayyukan wanda za su datar da mu da wannan ladaddakin na aikin hajji da umara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik na ƙarshe akwai wani sanarwa shi ne saƙo ne na yi alƙawali na ceto zan isar da shi akwai ɗan uwa da kwanaki da ya kama na ziyara daga amurka shi ne sheikh ismail hafizahullah ta'ala to daga can ya tuno mini da wannan hadiyar kuma ya ce in gaida jama'a kenan salula ce ga ta nan iphone babba wadda yar hawa mimbari ko allah ya saka mishi da alkhairi kuma sannan muna fatan allah ya kara mara shi albarka subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah